لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 21 ga watan safar hijira shekara 1445 wanda ya dace da shida ga wata na tara 2023 kallon na mafaka yau insha Allah za mu darasi na 25 a cikin daidai fasallar annabi sallallahu alaihi wasallam daga kabbara har zuwa harama kamar kana ganinta wanda harfin masjidin al'albani ina ga akwai yanzu ɗan waya zuwa mun tambaya kan cewa da ake maganar cewa ɗan an tada sallah babu wata sallah sai wadda aka tada yakan ga wasu suna nafila daga tsuntsun kayan liman ya su cire sallah to nassin kamar dai da ya zo za a kimata salatu ilalatu kimat wadda makatuba an aka tada sallah babu sallah sai wannan wadda aka tada ko sai ta faralla kenan babu nafila to wannan kaga caye za a kimata sallah shi kuma kaga yakan yi liman yanzu ba ta da kama ba kenan ba zauwan liman ba take yanke nafilar a kiran mana ta da ikama shi ne yake yanke nafila nassan haka ne duk da mun sha karanta dai bayani na malamai zahirin nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kurin haka ta da sallah babu wata sallah sai wannan ta farilla ko sai wannan da aka kada sai babu wata sallah wannan shine malamai magabata Allah ya kansu musu rahama ta suka wani kan ka tawilin an ka kawo ta ɗaya ne sai ka cike ta biyu amma ka kulla raka'a ba sai ka cire sallah ta ce duk wannan wata fahimta ce shi nassin kurin cayi in aka tara sallah za ku kimanta salatu raka'a lalatu kimanta wadda makatuwa kullum ce ruwa musulun cewa in aka tara sallah kullum babu wata sallah ce kaga nan ba wata dama ka cika ko ga aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta inganta ko bukhari sanan wurare dai a wayar tabbatacce abdullahi bin abbas ke bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana nafila a bayan ta da kama a sallar asuba ta da ya same ni ina annabi ya shigo yana sallah ce yace fa jazabani fa qal atusalli subha arba'a yace guzgo ni yace zaka sallar asuba raka'a hudu me kawo cewa raka hudu ganin an ce an an tada farilla babu wata sallah ta farilla kina yin nafila ka bayan tadawa kamar ka tsari ne akan sallah ta farilla sai manzo Allah ce mishi ta san za ka yi sallar asuba raka hudu ne kuma ce fa jazaban ne guzguni kaga anan inda har akwai kofar cewa in ta ɗaya ce ka ci ko ta biyu ka kulla ta daya anan hada ya tabbe shi ta nawa kake kullun ce guzguni kuma ce kun guzguni ba tare ba da cewa ya tambaye ni a tanawa kai haka ɗaya cikin sahabbai cikin sahih bukhari ne wanda yake cewa manzon ya shigo masallaci bayan ta da ya kama ina nafila a sallar asuba iya da fajar sai ya yi muna rada sabai sun gaya muna rada da san ba abin da ya gaya mun bayan sallah aka muna ca aka kewaye ni me ya ce maka mun gaya kewaye ya maka rada me ya ce maka sai ya ci ca abin da ya ce mini kirtu musulci ba mana kun ku sauran kaɗan ku mai da asaba raka hudu haka ne bai ce mini mun kusa mai da asaba raka hudu kaga nan kenan bayan kama ne ke na fiɗa na gaskiyar magana abin da ya lahiya gurin inda an kaɗe kama allah ba ka ladan abin da kai wasu kan kawo da wani gudu amma da wani ta adam an yi mace kai wata shi ba kurin inda ka yi abin da ka yi da ba ka ladan shi ne lahiya kurin kun ka bi liman ka shiga sun hukurin shi lahiya amma ba zawon liman bace ba take cire sallah kana nafila dai liman ya shigo sai an tada kama ne za ka cire nafila wallahi a'lam sai ƙarshen cikin baban da muke ciki na alhururu da sujudi na alalade baban tarjaman da albani ramawallahu ya yi dama magana ce ta guru'ana ko sunkuyawa zuwa ga sujada a kan hannuwa guda biyu sai bayani ya gabata nasti karara na zahirin wannan nasin na kakai guru'ane irin guru'anar rakumi yace ka je da hannuwanka guda biyu kafin gwiwa mun ba labarin ruwaya da ta bukhari ya roto ta abdullahi bin umar yana zuwa da hannuwa kafin gwiwa wanda wannan ya sa ganin hadis na imam bukhari hadisi ne mawqufi shi da wasu malamai suka tsaya akan waccan tawilin na kocan ruwaya wadda take da matsala ta yana zuwa da hannuwa kafin gwiwa suka tsaya a kan can ganin wai wannan mokufi ne ba marfu'i ba ne ba sai albani mawalla ya bayani cikin sai ibn khuzaima cikin sai ibn khuzaima akwai ruwaya ta abdullahi bin umar kin hadisi ne marfu'i marfu'i ne ba marfu'i ne ibn ya wannan abin kenan ta dogara da ya ga abin da manzon manzon sallam haka yake yi yana zuwa da hannuwa kafin gwiwa shine magana mafi kari duk da akwai hatta malike ma dai haka ne manganu masu haka littawai da mahiyawa mutanen malamar saudiya su usaimin duka littawai da suka yi suna kan waccan fahimtar ta zuwa da gwiwa kayan hannuwa shi yasa ganin na baku misali na littattafansu suna da yawa a turanci a hausa a larabci kuma kyauta ba ya kasa ba shi yasa abin ya yawo da yawa zuwa da gwiwa da magana ta ɗora rike dama a bayan rukuni Allah mana muwafaka kan da kenan dai a takaice magana mai kari da makarin kurkure magana a kanta zuwa da hannuwa kai gwiwa Allah a'ala sai yake cewa wa kana yaqu innal yadayni tasjudan kama yasjudu alwajh fa idha wada ahadukum wajhahu falyada yadayhi wa idha rafa'a falyarfa'huma abinda nan yake bayani na cewa nasarar salama yana cewa hannuwa guda biyu suna sujada kamar yadda fuska take sujada su ma suna kai hannu suna sujada su ma da haka sai ce fa'iza wada a hadukun waje hau idan ɗayanku ya ajiye goshin shi a ƙasa baliyada a yadda ya ajiye hannun shi a ƙasa haka wa'iza rafa in ya ɗauko huska faliyar fa'ahuma ya ɗago su kana ƙasa ko kada ɗago su sai ya ce wa kana ya atamidu ala kafai wa ya busutu huma wa ya dumma a sabi'ahuma wa yi wajiha ibada da kibla kibla da kibla cewa yana dogara a kan hannuwan shi da suke dogara kuma yana shinmu da hannuwan shi ya buɗa su wai dunmu a sabi'u ma yana haɗa yatsotsin ba haka ke buɗa su ba yana haɗa su kuma waiwajiya ibar ƙibla su fuskanci wajen ƙibla kenan suna fuskantar kibla kuma a gaba suke ya ajiye su akan ƙasa suna fuskantar alkibla shi ne bayan da ke ana wa kana yaj'aluhuma hadaw mankibayhi wa ahyana hadaw udhnayhi wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard yace wa kana ja'alu ma hadaw mankibayhi yana aije hannun dabarakin kafadin shi kenan lokaci daidai kafadin shi wani lokaci hadawa udunai daidai kunnuwa suke bayani can baya hadawa ba ta ɗaukar kote gehe a dabra amfas dabra ke kada ka zai baiwa a sujada kaga a daga hannu a ko ya kara mata masautan tafsirin ɗaukar hadawa dabra ce hana amfas ne jiha ma'ana mukabil yana aiki hannuwan shi daidai ka faɗa shi wani lokaci ya sujada hannuwan shi daidai ka faɗa wani lokaci kuma ya yi sujada hannuwan daidai kunnuwa duka da yake na ya tabbata annabi ya kan yi wannan ya ce wa hayanan wani lokaci kenan ba kuma ba ya kan yi wannan kenan ya kan yi wancan wa kana yumakinu anfahu jabatun nar kuma yana tabbatar da hanci shi da goshin shi suna tabbata su taba kasa wa qala lil musi salata annabi ya ga mai musulun salatihi wanda ke nuna sallah ya ce mishi idan sajadta in kai sujada famakin sujudi ka tabbata wajen sujada kenan ka tabbatar da kai sujada wata ruwaya ya ce idan an ta sajadta ba a makanta waje haka wai dai hatta ya kama inna kullu azamin minka ila mawdi'ihi idan kai sujada ka tabbatar da huskarka da hannuwanka su tabbata akan ƙasa harkaci su tabbata a ƙasa tabbata wadda hatta ya jam'ina kullu azamin minka ila mawdi'i har kowane kashinka ya nutsu a wurin da ka ajiye shi ba kana daga ba kana ajiye kana dagowa ba a ya tabbata a wurin shi ya samu nutsuwa ta ba wa kana yaqulu ya kasance ya sanar sallallahu alaihi wasallam cewa la salata liman la yusibu anfahu لمن لا يصيب أنفه من العرج ما يصيب الجبين كما نصلت من الشيوى باب صلى كواندا حنشن شي بيتبع قصابة ما يصيب الجبين أبن دا يندقو شي يتبع kenan babu sallah ga wanda hancin shi bai taba ƙasa ba yanda goshin shi taba mana sai ya taba ƙasa taba goshin shi haka hancin shi ya taba ƙasa nan za ka nan za ka gani ya sujada amma kamar kamar yana wawe kamar yana kallon baya ya ya sujada amma ya ba kenan ga wannan ya sujada kwarai ya yi kenan ka yi goshi ya taba hanci ya taba wannan shi ne cikakkar sujada ke kuma ce babu sallah ga wanda ke na ya sallah hanci bai taba ba yadda goshi ya taba kenan kowanne sai ya taba وكان وكان يمكن ايضا ركبتيه واطراف قدميه haka yana tabbatar da gwiwar shi da taba ƙasa haka ƙarshen ƙafafuwan shi suna suna taba ƙasa wa yastaqbilu bi sudur qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihima alqibla kuma yana huskantar da daga mana harkon mana inin ƙafashi shi ne farkon kawai na kiran yatsotsi kenan suna da yatsotsin suna fuskantar ƙibla in ya sujada yana lankwasa ya ƙaƙawa shi ya zuzun sun kallon alƙibla ba ka yake musu ba haka suke kallon alƙibla ya zo sun ƙawawa ba ba su kallo ba gaba su kallo sai tankwasa su inda ba sai tauri wanda iyaye wa haka inda ba ta wata illa kamata ka tankwasa su su kalli alƙibla in za ka yi sujada ƙawawa suna kallon alƙibla waiwarsu a ƙabai kuma yana liƙa daga-dagan shi halmi bayani kwanaki wannan uwa ya yi magana a bidiyo ki aka yadawa yana ture wannan magana wanda magana ce mara tushe da tsaye bincike abin ba ko ne da bayanin hanyoyin hatan suna da yawa da bayanan magabata akan haka kuma bayan ma wata magabata irin su albani irin su irin su usaimin duk sun tabbatar da ma'anar hadisin iyana a wurin shi ba wata shuba annabi yana liƙa idan ya sujada ai yanzu kana kai kawo ka suna raba ko in yi sujada kawo diddige shi kawo shi gama sai ki gama kawo shi kin yi sujada diddige shi gama sai ki shi ma'ana wa rusu akubai yana lika digadigan shi gama sai ki ba wa da sai ki ba irin yadda ki yi tsaye yana lika su wa yansibu rijlai yana kawo kawo shi guda biyu wa amara bihi kuma haka ya umarni a yi wa kan ya fitihu a sabi'ahuma yana lankwasa nan ya fitihu ma'ana ya tsotsin shi na kawan ruwa yana lankwasa su yadda gaɓaɓuransu suna liƙuwa su taɓa ƙasa kenan da yake lankwasa su sai kawo mafasilikin kasa yi maka bayanin hal mafasilikin gabai da taɓa ƙasa kenan ba tsinin bai ka taɓa ƙasa ba tsinin bai ke kawawa a yana musu haka tsawa wannan gababuwan yatsar suna taɓa ƙasa shi ne ƙasa yi maka tafsiri na ya fita na naiza ai ya gami su mawuzin mafasir bin ha to sai kenan wannan haka je kenan liga kawo yake kuma daga kawon yatsa ta kalli kibla cikin yatsa ya taɓa ƙasa fa hadi sab'atu a'da'in فهل ثبت عداء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها وإن سنة قبابوا قدا بقوي وإن دعنا صلى الله عليه وسلم يكي سجد أكمس الكفان والركبتان والقدمان والجبع والعمل شيني تهيم هنو قدا guyoyi guda biyu kawa guda biyu ba shida ba sai ce wal jama'atu wal am da goshi da hanci bakwai me yasa aka kamar takwas ne dan goshi da hanci abu guda ne shine kasa ya ce maka wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-udwayn al-akhirayn al-akhirayn ka'udun wahid fi sujud ya sanya wannan gaba guda biyu na ƙarshe shi ne aljabatu wal'amfu ya sanya su ga hudumin wahid fi sujud ya sa su kamar taɓa guda ne a wajen sujada hai su kala a lokacin da yake cewa umirtu an asujuda wata ruwaya umirna an nasujud ala sabi azu yi an umarce ni in yi sujada wata ruwaya haka ta kawo wata ruwaya an umarce mu yi sujada kenan ba shi kaɗai ba mu ma haka kenan an mana umarnin mu yi sujada ala sabai azum akan kashi ko gaba bakwai sai ta yi alal jabha wa ashara biyadihi ala anfihi nan aka iya maganar ishara a ƙasa lamba ta shidda yake ce maka ma'ana ashara bi ma'ana amarra ba bice ba ila ta ce ala ma'ana ya ɗora hannun shi da ya ce amin umarni in yi sujada a kan gaba bakwai sai ya ɗora hannun shi ne ba ba haka wadda ba share bace bai a ya ɗora hannun shi a kan hanci a yi maimakon gare ya haka da gushi hanci ko sai ya ɗora maimakon ya ɗora kan gushi mata kowa sai ne sai ce amin umarni in yi sujada a kan gaba guda bakwai sai ce a kan wannan a kan hanci haka maimakon ya haka ya gwada hanci akan hanci wal yadaini da hannuwa guda biyu wata ruwaya ko alkafaini da magana guda ce shaya yadaini ko ta kafaini ko ta nafi da ban ya zo dai yace kenan akan akan huska sai haka din huska ce jama'a ce amma ya gwada hanci ce ma alkan ce abu da ne yace da ta hannuwa guda biyu wa rukubataini da gwiwa biyu wa atraful qadamain da ƙarshen ƙafafuwa nan gaba guda bakwai kenan fuska hannu biyu gwiwa biyu kawa guda biyu shi ne gaba bakwai kenan wala na ka fito siyabu wa sha ba ma rike tuwa ko gashi idan da ya ce wa kana ya kuru إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرام وجهه وكفاه وركبتان وقدماه وقال في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه أتكتشن ديتي أنا مز إيه تشوى إذا سجد العبد إن باوى زي سجدة وإن سجدة سجد معه سبعة عرب قبع قوة بقوي سكي سجدة تاردش شين وشه وسكشي وكفاه دا tayin hannun shi guda biyu wa rukubatan da gwiwa biyu wa kadamahu da ƙawahuwa biyu bakwai ke su suke sujada tare da shi can baya ya ce kaga wadda na kafutu siyar wa sha'ar ba ma rike tuwa ko gashi ma'ana kana da gari ko irin alkyabba kada idan ka zo sujada ka matse ta ka rike ta yadda ka taba ƙasa ka matse ta ka a ka bar ta yadda take guje tare gane kenan ita ma ta je ta yi sujada ita ma gaba daya ku zuba kai da kayan gaba daya haka masu gashi mai yawa ko da ka min fito an zo sujada zan sallah yan kama shi yin kulle idan ka zarfasa masu gashi da yawa shi sujada gaba da gashi mai zubo mana ba masu gashi ana yakwasa ma ana kula ba na ma anan kaɗa ne masu gashi daga kenan nan mai gashi da yawa ya bar kayan shi zubo ƙasa kura magana kenan sai yake cewa a hani wa qala fi rajulin salla wa ra'su ma qasmi wa ra'yi annabi ya ga wani mutum mutumin ya salla baya na sallar salama ya salla kanshi ya kulle kan gashi ya kulle gashi ma qasmi na kulle gashi sai manzon ke ce musu bada sahabbai innama masalu hada kun ga misalin wannan bawan Allah annabi ya ishara gawa ga wannan wanda ya salla da gashi ya mira shi baya kulli kun ga misalin wannan masalu allazi yusalli huwa makatuf kaman mutum ya salla ne mai almakatuf mutum da aka mai da hannun shi baya aka dare shi ne makatuf an mai da hannun baya an dare haka ya ce adamci misalin wannan wanda ya salla gashi a ɗarne kamar mutumin da ya salla ne hannun shi a ɗarne a maida baya ɗarne shaka zai tsarin shi nan wa ƙala aidan kuma annabi sun ke cewa ina gana ya yi ishara ya ɗan karɓar bayani cewa ai da ya ce makatu ayan matufurun maftul gashin da aka kitsa aka ɗarme shine makatuf mana wai ya siffanta wanda ya ga sallah wancan na wanda aka tsare mai gashin kaman wajen wannan ne yace wa ma'anar hadisi annahu idza kana sha'ruhu manshuran saqada 'ala al-ard mana gashin shi yana kasance ki ba irin shi ba zai hawa da kasa inda sujud a wajen sujada fayuta sahibahu thawab as-sujud bihi za ba mai gashin ladan sujada da da wannan gashi wa idza kana ma'qusan in har wannan gashin a darme yake sarafi ma'ana malamin sujud ma'ana shi kaman wannan gashi gidan bai ba sujada wa shabbahu bil makatuf annabi siffanta ya kwatanta mai irin wannan hali da al makatuf bi al makatuf yace wurin mashrudul yadaini wanda aka darme hannuwa لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود domin hannun shi duk suka yi ƙasa shi za ka siffanta mai rike gashi kamar wanda ya sallar hannun shi a ɗarni ƙulut albani ke can wa ya gudu yana bayyana akan wannan magana ta hana ɗan mai gashi a yi sujada gashi ya zubo ƙasa amma abu ne a hiriwa annal hukuma khasu bi rijadun nisa wannan hukuncin ya keɓanta da maza banda mata banda mata kama na kalau shaukani halibin arabi sauransu mata da mata su suke fitara suke ɗaiɓo ya komi zai zalla gaji ya tsawowa kenan banda mata a takaici ya ce waƙalu aidan kuma a nasarar salama ya ce zalika kifiru shaitan wannan maɗarma ta gashi da ake ɗaya da kai ta ƙasa ita wannan wannan shine rabon shedan ma'ana mazaunin shedan ce a cikin ka ka ma shedan muli yani magharata tafari wajen wannan kullun da kai wajen makulla wajen jigin jikiza to nan shedan ke zama kaga gama yawo wa kana la yaftirishu dhira'aihi bal yarfa'uhuma 'an al-ard kuma annabi sallallahu alaihi wasallama in zai sujada bai shi damtsan shi a ƙasa da suke sujada kaga damtsan sa a ƙasa a yarfa'uhuma wa yuba'iduhuma yarfa'uhuma 'an al-ard yana dago damtsan shi kuma ci hannun shi yana dago shi daga ƙasa mana bai taba ƙasa wa yuba'iduhuma 'an jambayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi min wara'ihi yana bai gama hannun shi damutsin shi da ƙirjin shi iya buɗewa har na baya zai ga farin hammatar shi bai haka ga wanda haka inda ake haka haka yin ba ga hammatar shi to iya buɗewa buɗewa da yake yi har na bayan shi zai ga hasken hammatar shi kenan iya buɗewa ba a shimhuda irin shimhuda ta zaki sai ya ce sai ka ce wai ba iduhuma an jamba yana nisantar da damtsan shi daga ƙirjin shi haka haka ƙarin shi suna canza da haka ƙarin shi kenan hatta ya gudu ba ya tafi zai nora hal horon hammatar shi ya bayyana daga bayan shi wanda yake bayan shi zai iya ganin horon hammatar shi ya ce wa hatta لو أن لو أن بهامة أرادت أن تمر تحت يديه مرة yanda yake budewa yace inda har me yake cewa yar karamar dabba za ta zo ta kutsa sai ta huce ta kasa ta huce za ta huce da aka cewa kenan makarama kasan ko kasan dabba karama ko wasan da girgirgir da gitta a rada wani bane da ya ba ta marar na ne ke cewa wa kana yubalugu fi zalika amma annabi yana kai gaya wajen budewa wajen budewa kware ya bude yace حتى قال بعض أصحابي إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد وليت منا توسيا وأن صلى الله عليه وسلم يندئك نيسانتا مما يجافي بيديه يندئك نيسانتا هنشي عن جنبيه daga haka ƙarshe yake budewa yace lokacin da yake sujada fare yana budewa to wannan budewa da yake yi iya kwatanta maka dai ba haka kuma ba shi muɗa hannu ya ɗaga hannu kuma ya bude gaba haka to wannan wasu kankana ga wasu a wajen sujada ko jin wannan hadisi ne wani zai kama ya kwanta ya kama ya kwanta abinda yake ture maka magana kwanci ba magana kwanci iya maganar ƙaramar dabba za ta iya kutsawa ta huce yana kwanci wannan ya za a yi wata huce bayan haka sun ce ya tsaya a jikin wata katanga ko wajen abin sutura tsakanin shi da sutura zira'i uku kuma da ya sujada ya bar wani wurin da dabba alama za ta huce bai kware bai kai kan shi hakkin din suturar ya bar ɗan espas wanda dabba za ta huce wata nan kansu kana iya tsayawa kowa ya tsayawa inda kai tsaye ka yi zira'i uku daga wurin ƙawarka zuwa wurin sujadarka ka gani in kai sujada ko da za ka ajiye kan a wurin ƙarshen zira'i uku zaga ba wannan kuncin da yawa nu suke kwanta ga mutum ga manya da kira ka wani tashi ba ya sha wani tashi wannan kuncin da yawa ma baka shi ma ba nan da za ka shi ke da aka ce ana tausaya mishi yadda yake buɗe ya kaka ɗauka kamar kwanci za ka yi kamar da gaba daya kamar yi haka iya budewa ne daidai gwalgwado bukan a siffanta abin ka tsaya inda ka tsaya ka yi zira uku kuma ka bar ɗan espan ka bar ɗan wuni ka ɗan tsakanin wurin ƙarshen rana ka uku kaɗan baya kaɗan ka yi sujada to haka take haka take fasu da shi sai a nan sai ke cewa wa kana ya abudu bi zalik kuma yana umarni da yin hakan a bude fa yaqulu yana cewa idza sajadta fada'a kaffayka warfa' min baqayk kaji yace idan kai sujada ka aje tayin hannunka guda biyu a ƙasa amma warfa' min baqayk ka dago gwiwar hannunka ka daga ta magana kenan wa ya ƙuda yana cewa itadilu fi sujud ku daidaita a sujada wala ya kusu a hadukun zira'ai imbisatan kama ya kusu alkal ya ce ku daidaita a sujada kada ɗayanku ya shimfiɗa damtsan shi a ƙasa imbisat wata ruwa ce kamar imbisatan kalb kamar yadda shi ce imbisatan kalb ko kama ya musu da kalfatarwa lafi daban-daban ne kiran kan ɗayanku ya shimmo da damɗan shi a ƙasa irin yadda yake cewa kare yake kwanci ƙasan kwanci kare ina shimmo da damɗan shi a ƙasa to kai kakai haka kiran ka ɗaga wafi lafazin akar wa hadisun akar a wani lafazi daban kuma hadisin daban ba wannan ba zan sanar muke cewa wala yaftarishu ahadukum zira'i iftirash al-qalb kadayan ku ya shimfuda damran shi kamar yanda kare ke shimfuda nashi wa kana yaqulu annabi sallallahu yana cewa dai la tabsu zira'i basata sabu sabu kaka shimfuda damranka a ƙasa mana ta ƙasa shimfuda ta asabo iya ɗaukan kura iya ɗaukan zaki duk masarauta sabo dole masarauta sabo sabo sabo wadda am ala rahatai ka dogara ka yi afi mana ka ka dogara a kan damtsanka guda biyu ka hannunka ka yi hannunka mana ka yi afi ka ƙashinka a kan hannunka guda biyu ka dogara da tayin hannun guda biyu shi na raha raha kamar tayin hannu kenan ka dogara ka ba da ƙarfi kenan a kan tayin hannunka guda biyu wato jafi an da ba'ai ka nisantar da hannunka daga mana ka nisantar da damɗanka daga kenan ya ka ta haka ƙaranka eh eh yace fa innaka idza fa'alta dhalik sajada kullu udwin minka ma'ak in kai wannan sifa ka dokaji hannuwanka da gwiwa ka kai haka su ne cikakka kai afi ka ba da kare ka hannun guda biyu duka wata gaba ta ka ta su jira tare da kai ga goshi ga hannuwa biyu ga gwiwa biyu ga kamuwa shine maganar nan sai wujubu tumaninati fi sujud maganar wajibcin nutsuwa a cikin sujada wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itimami ruku' was sujud wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mithlu ja'i ya'kulu at-tamarata wat-tamaratayn la tughniyani 'anhu shay'a wa kana yaqulu fi innahu min aswa an-nas saraqa sadaqa ya ce annabi sallallahu alaihi ya kasance ya amuru bi itimami ruku'i wa sujud annabi yana umarni a cika ruku'i da sujada kun waye da dubu liman la yaf'alu zalika mithlu ja'i annabi yana buga misalin ga wanda bai hakan ba cika ruku'in ba cika sujada annabi ya buga misalin shi da misalin alja'i mayunwaci ya akulu tamarata wa tamaratayn zaka ba mayunwaci da binu daya dabino biyu kaga ba ya ce bai ci koyo ba amma ga sun shi maganin yunwa ba sa shi sunan da ya ci shi ma sunan ya salla ne amma ba ta mai amfanin koyo la tughniyani an sha wannan dabino ɗaya biyu baya wa mai wace wani abu akan maganin yunwa wa kana qulu fi annabi ya cewa kan irin wannan irin wannan hali innahu min aswa in nasaka ya kowa mugu sata shine mummunan barawo mugun barawo wanda yake sata a sallar shi annabi cika rukunan sallar shi wa kana yahkum bi butlan salati man la yuqimu sulubahu sulubuhu fi ruku'i wa sujud haka nan sallama yayi hukumci akan bata sallar wanda eh me yake cewa gadan bai da gadan bayan shi gadan bashi bai mai kuwa a ruku'i ko sujada ya ce sallah ba ta yi ce kamar da bayani ya gabata baya nasu ya gabata cikin a ruku'i wa amara mushrik salata annabi ya amma ya amma tun munin sallah da timinar fi sujud kamar ta kuma da bayani ya gabata na an kazu sun kai sujada ka nutsu an kai ruku'i ka nutsu da zo sujada ma ce an kai sujada ka nutsu har kowa ta gabata sa bayani ya gabata baya to bayan wajibcin nutsuwa sujada sai azkaru sujud addu'o'in da ya kamata a yi a cikin sujada mun ji na rukuni wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadha ar-rukn anwa' min al-azkar wal ad'iya taratan hadha wa taratan hadha kan bayani gabata cewa Annabi sallallahu yana hudun wasu azkar ko addu'o'i daban-daban a cikin sujada wani lokaci yayi wannan zikiri wani lokaci yayi wannan zikiri wani lokaci yayi wannan addu'a wani lokaci wata addu'a kiran babu abu guda fix guda wani kullun shi zai yana sassakawa yayi wannan yayi wancan daga cikin azkar da yake subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la su وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك wani lokaci yakan kunkumawa yayi yayi san bayani ya gabata inda aka ce har zai a ce ma ya mance ka kenan ya huce uku zai ta maimaitawa shi azkar muqayyad akwai al-mutalaq azkar da yanzu ayi kaza sali uku ko bakwai ko saba'in kaka ce ni zan yi saba'in da biyar ko saba'in da takwas ko uku ne hudu zai yi ko ne biyar zai yi a ko ka yi muƙayyar ka yi ukun agama ko ka yi ba iyaka kuma abin da ka samu ka yi ta yi suwan da biyar ala suwan da biyar ala kan kilgawa ka zaga kai kama azkar da azkar wata zikin azkar kenan in ma ka yi inda ya zo in kuwa ba wanda ka tuwa ka yi ta yi ta hanka ba ka yi da sai a suka fari ko la'ila ka yi ta yi in dai ba amma ko kai mana matsalakon da gurin ba ka yi da yawa kai ta yi ba lissawawa ko an ko za ka lissawa to ana ka samu lissawa nau za a yi bakwai ɗaya za a yi uku za a yi da abin da ya zo in za ka yi ne to ka yi da ya zo gana kenan kwan azkar in za ka kai ne ka kai da kanka kai kana yi ta yi kun kai kai kanka ta yi kai ta yi da yawa kwan maka ka tsara nan biyar zai yi ko bakwai zai yi nan nan zai yi takwas a kayyadewa tana zawa daga tushe sai ya ce wa ba laka fi takarariya maratan fi salatin layin hatta kan su judu kaliban min kyami wa kana kalkara fi talata suwar mai tuwal albakara wa nisa wa ali imran ya takhallalu wa du'a'un mustaghfar kama sauka fi salatin layin ya ce annabi kan kai gaya kwarai yana matsawa kenan wajen maimaita azkar a sallar dare har wani lokaci jima wanda yake a sujadar zai kusa tsayuwar da kuma ta tsayuwa ce ake baka labari ce tsayuwar da ya karanta sura bakwai izi wajen sha biyu amma ya wata sujada ta kusa da tsayuwa da ya rasu dole ma a sallar dare da kai daya kai ka more ya takhallaluwa du'an kuma wannan wai ba bakara kaɗai ba da arimar da sai a wajen addu'a ta zuwa yana sussuko da addu'a yana zawa da addu'o'i da suka da neman gafara ta Allah wurin neman gafara ya neman gafara wajen roƙo ya roƙa da wancan kuma duk karatun da aka yi amma ka ce ya wata sujada ta kusa da wuce hakan ana jimawa da yawa daga cikin azkar din da ake a sujada سبحان ربي الأعلى وبحمده wannan zai muku bayani ya gabata wasu tana ga rashin inganci na ƙarin wa bihamdi amma dai almuhimmi dai bayani a ƙasashen baya na ingancin ƙarin wa bihamdi salbani kashi anan da sauran wurare cewa ya tabbata ƙarin wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kuma da kayyade talaka su ukun wannan na siyasu da mun bayani baya na albani rahimahullah yayi raddi ko gyara ga ibn qayyim da yace babu kayyadewa bata zo ba ya kare daidai wanda ta zo tabbas kayyadewa ta zo uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh ita ma yana yin ta sunan kasa sai yake maka bayani na an san dama ba mu bayani na subuh da qudus da kalmomin na tsakaki Allah kamar da duk abin da bai dace gari Allah ba shi ne subuh tafira zabini kuma qudus an tsaka kadisin tsakakewa da dai ba ku bayani Hausa yana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ya wannan sujud to wannan tambaya gabata yana yin ta'awuku ya sujada balle karshen rayuwar shi bayan saukar suratul nasar yana yawan wannan addu'a sun ce ta'awun mun kanta a baya ya ta'awun bil qur'an an ba shi ishara na lokaci ya kusa in ya gabuli ya zo ana shiga addini a fawajen a fawajen to ci gaba da koran tasbihi da girman ubangiji wata ayace annabi kasan rayuwar shi yake yawaita haka a sujada yayi a ruku'i yayi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli haka yake yawaita yi wa kana yakthuru minhu fi ruku'i wa sujudi yata'awwalu alquran yana yawaita wannan azkarikin a ruku'i ko sujada yana bin umarni aka yi a ƙur'ani nan ya gabu da nasara ya ci gaba da asafa da kuma kafar Allah sai ina ne ya ce sai daga cikin azkar da yake yi a sujada akwai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu فتبارك الله احسن خالقه يا wannan zikirin a cikin sujada Allahumma ya Allah laka sajadtu gare ka nake sujada wa bika amantu da kai kudin nake imani Allah wa laka aslamu gare ka nake mai kauya anta rabbi Allah kai ne ubangiji na sajada wajhi sujada huskata ta sujada lillazi khalaqahu wa sawwarahu huskata ta sujada ga wanda ya halice ta ya surar huskar muna a huska muna ce mata hawa mace su ana larabci ne namiji ne duk da abu ne yana iya ya kowane ta sanya kin ko musakka ya ce huska ta ta sujada ga wanda ya halice ta ko ya suranta ta ya kuma fa'asana surar Allah ya kyauta ta surar wa shaqqa sam'ahu basaru Allah shi tsaga mata ji da gani فتبارك الله احسن الخالقين كما الله يا جرمما وندا شيني مهي كاو مسالتا شيني غني na gwanaye wajen halitta sai cikin azkarkin da yake kuma sujada allahumma ghfir li dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu Allah ka gafarta min zanabaina dukkan su وجقه كنانا وجله دميا وأوله ده أمركو وآخره ده أنكر شيء وعلانيته ده نبين ده أكي أبيني وسره ده نما أكي أبين ألا دقه ده موسى دك ذنينا كنانا دميا ده أمركو ده نكر شيء نهيري ده نبوي ألا غفر تامسو تدك سيباك إشارة ده ودوس سي lafazi na gaba sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu bi ni'matika alayya hadhi yadi wa ma janaitu ala nafsi yace fuskata ta yi sujada da nan sajada sawadi gangan jikina sai sawadi wa khayali da surata gaba da duk abin da da surata abinda ba shi bai da ta khayali amma na ma'anar da su da surata gangan jiki na korkin nawa da surata gaba daya sun yi sujada gare ka da ba da muka iya ganin shi khayali ya ce wa amana bika fu'adi zuciyata ta yi imani da kai abu bi ni'matika alayya ina mai hurci mana yarda na ni'imar da ni'imar a kaina hadin yaddi duk wani aiki da hannuna ya aikata wa ma janaitu ala nafsi da duk abin da na janyo ma kana laifi Allah ga farta miki duka kenan kana mai hurcin dini umi da Allah maka kuma kana neman gafarta maka safaranka sai subhana dirjabaruti wal malakuti wal kibriya wal azam ya tsarkaka dirjabarut mutu aljabar daga manzarut mana mai kari mana abin da ya so mu a nan muna cewa jabara wata take mika makariya wanda wanda ba abin abin da gara maki an Allah ma'ana mana ta jabbar Allah mai abin da ya so a ta alqahar ba ni bayani mai rinjaye ya doka mai rinjaye wal malakut mai cikakken mulki wal kibriya mai girma to wal azama da al kabir da al azim ga sai a wasu kullum ta bace masa dun girma amma na bace akwai dan bambanci suna sawa wuri daban-daban al'azim da al'kabir da aka ce al'azim iya ɗaukar muhi yawa ya ɗaukar al'azama ta ma'ana duk da kone dai kawai mashi da ya zo gurin kama shagara da ba na labu kenan kuma zama ce kawai ma'abucin girma kurin wasu ce girma girma mai duk girma ne da kurin wa haza ma ba'adahu wannan azkarikin da aka ambata da wanda zai yo bayan shi kan ya kudu fi salatul layl yana karanta wannan azkarikin a sallar dare kuma iya karanta subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta don sujada ne subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta iya karanta wannan sujada ha a sallar dare mun yake musu allahumma kaffir li ma asrartu ma alamtu kuma ina karanta Allah ka gafarta mini abinda na boye da abin da na bayyana Allah maj'al fi qalbi nura wa fi lisani nura Allah ka sanya haske a cikin zuciyata a cikin halshe na ka sanya haske waj'al fi sam'i nura Allah ka sanya haske a cikin jina waj'al fi basari nura ka sanya hasken Allah ka sanya haske a cikin ganina waj'al min tahti nura Allah ka sanya haske ƙarƙashi na haske waje almin foƙi nura ka sanya haske a sama na wa an yamini nura ka sanya haske a dama ta wa an tsari nura a hagumki na haske mana haske a hagumki ta waje al'amami nura Allah ka sanya haske a gabana waje alhalfi nura Allah ka sanya haske a bayana waje alfi nafsi nura Allah ka sanya haske a cikin raina wa'azim li nura Allah ka girmawa mu haske na gaba da baya je ko ina hasken Allah da sama haske amin rabbal alamin sai wannan da addu'o'in da yake a cikin sallar dare a cikin sujada bari da karanta daga ƙwarin manzana salma yana ina ibada yana mai kaskantar da kai ga Allah ko lokaci sai daga cikin addu'a da yake yi Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik وأعوذ بمعافتك أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ناخد أسكن تدك يا الله إني أعوذ برداك من سخطك الله إنا نيمان كاريا إنا نيمان أري ديردك الله يردك تكاري من بشرك أنا yardaka ina roƙonka Allah na neman tsari da yardaka ta bani kariya kan fushinka Allah wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika Allah ina neman kariya da rangwamanka ka kare mun uqubanka kamar rangwame kenan wa a'udhu bika minka Allah ina neman tsari a wajenka daga gare ka ina neman tsari da kai Allah kuma daga gare ka la usi sana alaka Allah ba na iya ƙididdige yabon mana ban iya ƙididdige yabanka ka ban da iya kai gayan yabanka ki din zan yabe ka ban da iyawa na bakin ƙwarya na bakin nawa ban da kididdige ya ban da ya kamata a maka Allah kan ban da kididdige la ausi salama alaik ban da kididdige yabo a kanka an ta kama a sanayin da ala nafsi kamar yadda kai yi kanka Allah an ce daga cikin mala'iku watan halittar shi ke sujada ga Allah wani ya rukuni kiyama zan tashi ya karkashi Allah ban bauta ba haƙiƙanin haƙiƙanin bauta ka Allah duk wani abin da ya tun halittar shi har tashin kiyama Allah ban bauta maka wahaya cikin abin da kamata bauta maka manzana ke ruwata idan cikin sura sahihan albani manzana ke cewa inda ɗayan tun aiko shi yake sujada a kan ƙasa har kiyama ta tashi sai ya raina aikin da ya gobe kiyama kiyama ta tashi sai ya raina aikin da ya sura sahihan albani kan Allah ya da girma ya cancanta amshi ne kuran illa ba ta cin bawa kuran yace annahyu an qira'ati alqur'ani fi sujud kuma amma muka magana kan rukuyi hana ta ma sujada da zuma cikin sujada yace maganar hana karatun alqur'ani a sujada wa kana sallallahu alaihi wasallam yanaha an qira'ati alqur'ani fi rukuyi wa sujud amma muka baya annabi sallallahu ya hana karatun alqur'ani a rukuyi ko sujada wa ya'muru bil ijtihad wal ikthar min ad-du'a fi hadha rukun kama mada fi ruku'i ga wannan bayani da gabata yana umarni a yi ƙoƙarin kawo addu'o'i a cikin sujada a yi ƙoƙarin kawo addu'o'i a wannan rukunin na sujada ƙwarai a yau ta ka addu'a wurin addu'a ne bayani ya gabata wajen ya ce bayani a kan ruku'i min bayani wani a hadisin yanzu ne yake cewa wa ka ne kudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa sajid fa akathiru ad-du'a fihi inda bawa ya kusa da ubangiji lokacin da yake cikin sujada kana kusa shi ta ke cewa fa'amma sujud fashtahidu fi bi du'ai fa qaminun an yusajaba lakum a sujada kwarai ku yi kokarin kawo bukatunku don kun tantanta a karba mu addu'a ku a cikin sujada naka ce kenan aqrabu ma kun abdu ma kun abdu muradi usajid inda bawa ya kusa da ubangiji yana cikin sujada da haka fa kasir du'a fi ku yawaita addu'a cikin sujada sai italatu sujud kuma tsawaita sujada ita ma wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban min ruku'i fi tuf wa rubbama balaga fi al-italati li amr al-arid kama qala ba'd sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya sujada shi ita ma ta kusan ruku'in da yi a wajen tsawo ita yi kenan ita kawai lokaci ma yakan tsawaitawa don wani abu da ya bijiro ya ƙara jima kamar yadda ɗaya cikin sahabbai ke cewa ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ida salatai da ashi a zuwar a wani asar yace manzon sallallahu alaihi wasallama ya huto ya huto ya isko mu kamar da gidan ya huto ya same mu a sal daya a cikin salloli biyu na ashi na marice azhur ce ko al'asa shi mai labarin ya shaka da ɗayan biyu ce shi je ma salloli cikin ɗayan sallar biyu ta marice imma azhur imma al'asa da abin ya wakana me ya wakana da ya huto ya huto huwa hamilun hassan a husainan cikin jikokin da ya ɗauko hassan ko husaini an ce maka wannan 'yan uwa ne wa da ƙani ba 'yan tagwaye ba ne irin da malam bahaushe wani wajen shi ke 'yan tagwaye ne tare aka yi su ta ga wani al'adar mun kaji hassan ko husaini a hausa ko su 'yan tare aka yi su a'a hassan daban shine wa husaini ƙani haka ciki ba ‘yan tagwaye ba ne kwata-kwata za ka sauran ƙabilu za ka hasan daga usain kuma ba ‘yan tagwaye ba ne nima ina da hasan kuma ba tagwaye ba ne ya ce kenan ya zo da wannan ɗaya cikin wannan hasankin guda biyu hasan ko usain ya zo da ɗaya ba ta ƙaddam na misalar sallaman fauza wa annabi da ya zo shi gaba sai ajiye yaran a gaban shi inda ƙaddami ruhuna daidai daidai kawai da damar aji yara sun makabbar da salam annabi kabbar sallah fa sallah ya shiga sallah fasajada baina zaharanai salati sajadatan atala annabi ya sujada a cikin sallar ya tsawaita sujadar ijma bai taso ba qal shi ba labarin yace farafa'atu ra'si min bainan nas ina da ku duka an jima an jima sai da kukan shi sai ya ce da kukan shi fa idda sabiyu ala nar sallama ko sace sai ga yaro fuji a gama kin fa sai ga yaro a bayan annabi sallama ya ya duki da annabi ya duki da kakan shi ya hawo baya zamana irin yaro ya duki bayan annabi sallama sai ga yaro a bayan annabi zamne dangalgal shi mai kalawa ya ce faraja'atu ila sujudi ne mai da kai na sujada dan mai kyale ya ce falon ma ka daru su da salasalama salata da annabi ya kare sallah shi da ya gani sauran ba su ga abin da aka yi ba sai da annabi ya kare sallah kalin nasu sai sauran sabai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah innaka sajadta baina zahranayi salati hadhihi sajadta aqaltaha ya rasulallah ka sujada a cikin wannan sallah taka kai wata sujada ka tsawaita ta sai ta tsawaita sallah sai da ta tsawo hatta zananna annahu qad halasa amrun amma ka tsamana wani abu ya wakana ko balahiya ba aw annahu yuha ile ko kuwa imma wani abu ya zo matsala ko ana maka wahayi ne baka da ko ba qal shi ne shi mai labarin da abin da ka zare sai annabi ya ce kullu zalika lam yakun ko ba wanda aka yi kenan ba wani abu sabo da ya zo matsala ko ba wani wahayi duk ba akwai da aka yi ita walakin bini irtihalan amma dana yayi doki da ni yawo ne dan shi kira san ko sai shi ne yayi doki da ni ya hawo ne fakaritu an ajilahu hatta yaqdi hajati shi ne nake in gaugauta shi na bari yadda ya kare bukatar shi kare doki da zakka ta wannan taso kaga wannan abu ne so dan jima yaro kai abun shi a bari ya zakka kuma nan shi ya karanta da kai ta fatawa duk da tambaya su lai ga ya da malam na mance na dago kai a shi ne mai dago ba sai ka ce mai da kanka ka yi sujada ka ina ka fata su kuma abba kaluba ba ne to na kamata a lokacin Allah kai musu da Allah musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh